الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار له سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابة ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون huwa nabi shi ubangiji shi ne allah nan da ja'ala shamsa biyan ya sanya rana za ta biya'in ma'abociyar haske wal kamar nuran ya sanya kuma wata abin haskakawa wa qaddarahu yawman aw laylatan lita'lamu manazila wa qaddarahu manazila yastawna shi kuma ai sa'atu sayyarahu manazil kenan ya kuma shi manzila daci daci daga wannan zuwa wannan samaniyata wa ishirina manzilan shine manzila ashirin da takwas tasa da ashirina lailatan a cikin dare ashirin da takwas litamaru bi zalika da sunina wal hisaba don kusan adadi na kirgen wata da kirgen rana ko ba ka yi wani harkar maskura ubangiji bai halicci wannan abin ambato ba illa bil haqqi sai da gaskiya la ahasan ba da wasa ba ta'ala an zalik ubangiji ya wuce ruwarsa nufassilu al-ayati ubangiji ce muna gargajewa muna buɗewa ayoyin mu daki daki a zamani mu ƙarfin ya alamuna ga mutanen da suka sani إن في اختلاف الليل والنهار وما خلقنا في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل لليل ساقانا نظر والنهار درانا بالزحام والمجيء wa ziyadatu wa nuqsan a ce dare yayi rana ta yi a ce an ƙara a dare an ƙara a rana manga da da shota da manga night da shota night wa ma kana Allahu fi samawati da abinda ubangiji ya halitta a kalmar da man mala'ikatin daga mala'iku wa shamsi da gudan rana wa qamari da gudan wata wa nujumi da taurari wa ghayr zalika da kuma wani abin da Allah ya halitta a sama ba mala'ika ba ba rana ba ba wata ba ba taurari ba ko kuma wata halittu da suke rayuwa a sama waɗanda su kuma ba waɗannan ba ne وفي الأرض كما قصى من أهوال نمض الدب بكلا كلا ببنبا والجبال بنوئي نبي سنا ببنبا والبحار بنوئي واتو نأتكنا ببنبا وأنهار بنوئي نأكوزي ببنبا وأشجار بنوئي نأبشوئي ببنبا وغيرها أنت ما بغتنتا bayan mutum bayan barba bayan dutse bayan tafki bayan kogi bayan bishiyoyi akwai wasu abin da Allah ya halitta a ƙasa wanda kuma kai ma baka san su ba Allah ce la ayatin da hayatu ala qudratihi ta'ala wannan suna nuni ne ga amana na kudura na Allah madaukakin sarki liqawmin ya'lamu yattaqunahu ga mutanen da suke kan tsoron Ubangiji ƙaunar wa fi'ilan wa yu'minuna su yi imani kastahum bi zikiri an keɓe su da ambato da yake li qaumin yattaqun li annahum yuntafi'una biha so da su ne suke ji su fahimta sannan kuma su yi amfani da ita na'am ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون يرجون لقاءنا لذلك أن باس قومر أتوا دمو بالبعث دتاشي ورضوا بالحياة الدنيا suka nutsu suka ce rayuwar duniya bayan akirati suka ce a'a sun ɗauki duniya a kan lahira la'in karihin laha saboda musu da suke cewa ai ba za a tafi kiyama ba wadda annu biya sakanu ilaiha suka kuma nutsu da duniya akwai mutanen da ka su ba ko sun furta da bakin su ba su duniya kawai suka zaɓa akwai wanda kuma suke iya furta haɗin akwai kuma waɗanda aikinsu ne ke nuna cewa kai za ka ba ce an wana fashi a kan duniya babu abin da ba zai iya yi ba to idan mutum kuma ya kama wannan matsayin to ya kai kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya kamata mutum ya zama yana da ƙa'ida yana da iyaka akan abin da ya shafi a duniya wani ma'amodiya an saka ruwa suka nutsu da ita والذين هم بكبر أمر su an آياتنا ko a ayoyin da wani ayatina wallazina wannan kuma su ɗin hum su ne an ayatina ga ayoyinmu da la'in wahdaniyatina ko su ne alamomi wanda suke nuna Allah ɗaya ne rahimama ta rukuna lillahi biha suna kau da kai ga barin kallanta don nema su imani da Allah na'am وَإِذَا نَظَرَهُمْ
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار ولن تبدأت عن بصوص سونة مأواهم النار مصومس إتشي وتا نعم بما كانوا يكسبون فالأبن ده سبب أبن ده كفن سوسنا أيكتا من الشرك من الله ده wal ma'asi da saƙon ubangiji na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعبدون ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تدعى الآلة تعالى إن ياري مجانا أكان wanda suka saba ɗan wuta sai magana akan wanda suka farfata ɗan aljanna ya ce lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari wa amin salihati yahdihim yarsuduhum rabbuhum bi imanihim ubangijin su zan shiryar da su da imaninsu bihi da shi bi an yaj'ala lahum nuran yahduna bihi yawm al-qiyamah zai sanya musu haske wanda za su shirya da shi a ranar tashin alkiyama ta kuma ta kuma alkiyama ɗan hasken na haska su zuwa aljanna a ƙarƙashin katangu na aljanna akwai ruwa yana gudu a ƙarƙashin katangu fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima ko na'am
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها أبدا suke nema ai talabahum lima yastahuna bihi fil jannati an yaqulu eh suna nema su ci wani abu ko ta bukata ta ta ko sai subhanaka allahumma an ya allah suna wato tsarkace ubangiji bai da aidihim idan suka samu abun kuma ya shiga hannunsu shine wa tallatuhum fima bainahum gaisuwa a tsakanin yan aljanna salamun salamun salamun salamun aminci aminci aminci wa akhiru da'awahum kuma karshen abin da za su dinga faɗin sai da kuma su cikin ni'ima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mun gode wa Allah ubangijin talikai haka in aljanna za mu dinga faɗi insha Allah na'am ويؤتي الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
ولو يؤذن الله للناس الشر استئجارهم بالقهر لقضي إليهم أجلهم فنهرهم فنظر النجوم ويرجون مكانها في طغيانهم يعمهون da ubangiji madaukakin sarki ko ya wato alhamdu talabin guli an fusishin a ce allah madaukakin sarki ya gaggauta saka da mutane da sharrin da suke nema kasu ijalihim bil qawli ko kaman gaggawa su da alqawli na qudiya da ya riga ya zartar ilayhim akan su ajluhum bi ayyi harakatu ya harakar da su wa rasul sayyida shi ubangiji yubilhum yana jinkirta musu fa nahu sayyidar allazina la yarjuna liqa'ana wa tanda ba sa kwaɗayin haɗuwa da Ubangiji shi ne ramar Allah fi ɗuguya muhim ya ama huna a cikin wato shishigin a ya tarar da huna mutu hanyar suna kanwa da komowa suna cikin ruɗu kenan na'am وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو راعيا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره نظر كأن لم يدعنا إلى رحم كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
وإذا مس الإنسان ضر دعا ذنبه أو قائما أو قائما فلما كتبنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان الإنسان إنه هو جنس الكافر wato jinsi ne na kafiri shi yasa ya rubuta maka sai ai alkafira idan ya shafi kafiri dukkan wato rashin lafiya wal faqr da talauci da alalin jambi shi ubangiji ya ce sai ya roƙe mu muttabi'an yana kishin gide au qa'idan au qa'iman ko yana durƙushe ko yana tsaye au bi kulli halin a cikin kowane hali yake فلما كشفنا عنه ضره idan aka yaye shi damuwa da take damun shi marra ala kuburki sai ya ci gaba da kamanci a ka'allan yad'una ila burrin maswa kamar ba bai taɓa roƙon mu ba da wata matsala da ta same shi na rashin lafiya ko talauci كذلك كما زين له الدعاء عند الضر والاعتراض عند الركاب أنا أقول كما أقول yadda aka kawata mishi ya yi addu'a lokacin rashin lafiya ko bujurowar wani abu zayyina lil mushrikina ana mushrikina aka kawata wa masu barna su ne mushrikan ma kanu ya amaruwan abinda suka kasance suna aikatawa na'am ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين
idan rabu maɗaukakin sarki ya ce walaƙad a hankalar ƙuruna min ƙablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyina wa ma kanu yu'minu kadhalika najzi al qawm al mujrimin wa laqad ahlakna al quruna Allah ya ce wallahi haqiqa man halakar da al ummat من قبلكم يا أهل مكة تنكر حكم يا متعب مكة lamma zalamu bi shirki yayin da suka zalunci kansu da haɗa Allah da wani wa kad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat kashi kuma hakika manzannin su sun zo musu da gaskiya an bil mu'jizati tace da mu'jiza Allah ta ce ala sidiqihim ita ce wato wata alama da take nuna gaskiya ta annabawa wa ma kana mu'minu amma ba fi imani ba ko kaza ta wani da ce haka kama ahmakana ulaika kamar yadda muka halaka wancan najzul qawma mujrimina muke sakan kana mutane mujrimai sune alkafirina kafirai na'am ثم جعلناكم خلائف في الأرض لنعلم ننظر كيف تعملون ubangiji madaukakin sarki ya ce sun maja'alna kun kala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun sun maja'alna kun ya ahla makka sannan muka sanya ku ya ku mutanen makka kala'ifa fil ardi ku ne ka zamanto mayau kalifofin su kenan a bayan ƙasa min ba'dihim bayan su liman zura kafa ta'maluna dan daga kuma ya za ku yi wani irin aiki za ku yi shin za ku hankarta ne ba ta tabiru na biyan za ku hankarta da abin da ya faru da su fa tasaddaqu rusulana ku gaskata manzanninmu na'am
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا الذين لا يرجون لقاء فأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن ما أتبع إن أتبع إلا ما إليه إني أكاد إن أطعت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أكا كرم كانت آيهم بينات آيات أتيني ذاكرات أبيني قال الذين لا يرجون لقاءنا سيئا باقي واتو جنس أورا تاكن على القيامة in ku ji ƙur'anin gairi haza ka zo mana da wani ƙur'anin ba wannan ba ko an laisa fili arbu alihatina wanda ba a arzata lata da uzzada da nata da isafatu da gudanu an arzata ko kuma ka canza shi min tilqa'i nafsika tunda ka ce Allah ne ya aiko ka to kai kuma yanzu ka canza shi mana قل لهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كبارك يا مأيك الله ما يكون أو ما ينبغي لي بل كما تعبرون أن أبدله من تلقاء أي كبار نفسي ba fara in canza maganar Allah yadda Allah ya gaya wa in gaya muku haka muke faɗa muku in Allah attabi'u in dinnan ma'anar sama أو ما أتبع إلا ما يوحى إلي باب أبن دا مكي بي سي أبن دا أبيدي يوم الوحي إني أكاف ني إلى جنس ورا إن أطعت ربي إن نفعها وأبيدينا بتبديل جيدا تنجاش عذاب يوم عظيم عذاب ونوني من جرمه هو يوم القيامة شين رانا تاسم القيامة نعم قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
idan kuka ga lokacin sarki ya ce قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم بي فقد لبست فيكم أمرا من قبلي أفلا تعقلون قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا مسوارة الله لو شاء الله ما تلوت عليكم دا الله بن سوبا ba zan karanta muku ba waɗannan ayoyi na alkur'ani da nake karanta muku ko wala abrakum a'lamukum bi ba zan dinga sanar da ku shi ba faqad labistum fikum umaran min qablihi Allah ya cikin ku shekara sunina arba'ina shekara arba'in ban taba ce muku Allah a rafuwa ni ba ko la uhaddithukum bi shay'in ban taba ce muku Allah ya ce a yi ba ko kuma ya ce a ban a fara ta'iluna ba za ku hankalta ku gane cewa wannan zance ba kirkirowa ne ba Allah ne ya ce in ce muku na'am فمن أكبر ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فمن أظلم ألا أحد أظلم ba wanda ya fi wani ɗaya zalunci sun min mamatta ala Allahul kaziba wanda ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina wa Ubangiji بالنسبة الشريك إليه يشي أن لا تبقى الزبا ماتا دسوما أبو كمان أبوتا مسلم كو أو كذب بآيات القرآن كو كما كانت آية أبنجي آيات سنة القرآن إنه لا مكان شيء أبنجي لا يفلح المجرمون مجرمي سنة مشركين ba sa samun sauki a wajen Allah maɗaukakin sarki na ويعبد من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هذا شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما يعلم في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعلم دون الله سنة بغتا وما بين أبنجيسي ما يظهرهم wanda ba zai iya cutar da su ba irin lam ya abuduhu in ma ba su ba samu shi ba wala yanfa'uhum kuma ba zai amfane su ba in abuduhu in ma suka bauta musu huwa al-asnam sune gumaka wa yaquluna suna fada a gare su har da su ba wa da Allah ayyukan nan su za su cece su a wajen Allah kullum ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ga musu ya ma'aikin Allah atunabbi'una Allah bima yasrafu fi samawati wa fi al-ard yanzu kuna ba Allah labari ne cewa akwai abin da Allah bai sani ba a sammai bakwai wal ardi da kasai bakwai ko cewa abu kaza Allah bai san da shi ba subhanahu tabriya Allah sarki ya tabbata ga ubangiji ya tsarkaka ba abin da bai sani ba wa ta'ala ubangiji ya ya tsarkaka amma shirku na hu da abin da kuke hada shi da shi na'am وما كان
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وفقط الناس كفن شيء الله سبحانه وتعالى al'umma ce guda ɗaya ala dinin wahidin akan addini guda wannan islamu shine addinin musulunci من لدن آدم تندق كان النبي آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح عليه الصلاة والسلام حتى هو كان النبي نوح إرادة أن ينشن الله استبتع جريش فاختلفوا سيسك رأيه بأن ثبت بعضهم وسسك ثبت أكان أبين بسكي وكفر بعضهم وسكوا استكابوا ولولا كلمة سبقت من ربك بعدين كلمة من تارجاها رجايا daga Ubangijinka ba bitasirin da za a cewa za a jinkirta yin sakamako ila yawmin qiyamati sai ranar tashin alkiyama la kuma da ubangiji cewa ba an riga ba an zartar wa mutane hukuncinsu في الدنيا تبقى في الدنيا في ما فيه يختلفون أكان محمد سيسا طاني أكاسا من الدين دقى الدين كو بتعذيب الكافرين دواتو أفكر كافر نعم ويقولون ربنا عليه آية من ربه
ubangiji lokacin sarki ya ce a ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون كما هم سؤال مكة مكان مكة لولا أن لا أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم دانا ولا أتوكرش آية وتآية شيء مؤجزة غير حافظ المؤجزة بند وأن المؤجزة على القرآن أسقوا مش دهاتنا فهذا الحالة غير جبال ذهبا قادوا أتنا جن جن جن جن ya mantawa da su su zama gwal ko wa ya kuma mahu baitun min zukurfin shi kuma gidansa ya zama kayan kawar kayan ado wa ya kuma ma man mata min aba'ina ya raya mana waɗanda suka mutu daga cikin iyayenmu tsaffi iyayensu kenan ko a san ubangiji madaukakin sarki ya ce in ka zama musu ya rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam إنما الغيب أن ما دام أنا العباد لله سمن غير مع الله duk abin da ka ce gaba na ubangiji wannan aya ce aya ne Allah ke zuwa da ita minar kamar wato taguwa kamar ta annabi saru ko hannu ko sanda irin na annabi musa alaihi salatu wasalam fantahu azaba illa mu'minu to a saurari zuwan azaba inda su imani ba ko fantahu ku saurara inni ma'akum min al-muntazirina ina nan ni ma ina saurarawa tare da ku in ba su imani ba azaba za ta iya zuwa ta same su na'am wa idza Thank you. إِذَا
وإذا أذقنا الناس رحمة من لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَ مَا تَنكُرُونَ بعد ضراء مصفهم إذا هم وقعوا في آياتنا قل قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Wai za a zaƙanan na ta fara makkata idan kafiran makka muka jiyar da su ra'atan an matara da kizban suka samu ruwa da hanya aka tara su suka ji daɗi min ba'du da ra'a bayan bu'usin wa jadidin bayan da ruwa ta ruwa samu ko shi ne min ba'du da ra'in mustaqim idza lahum maqamun fi a'atina sai su koma suna izgili bistilza'i wa takazzibi suna izgili wa ayoyinmu da kuma sare farkon da annabawa qul lahum ya rasulullah ka gaya musu ya ma'aikin Allah Allahu asra'u makara ubangiji shi ne mai gargaɗon saka musu da gargaɗon irin makincin da suke ai mu ji a zaton kenan inna rusulana kuma manzannin alhafafata masu ciyawa ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yaktubuna ma tamkurun suna rubuta abin da suke yi na makirci waɗannan manzanni suna rubutawa na'am هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم
في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها فأتاهم عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنزلتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يصوركم شيء الله شيء الله المندع يصوركم في البر والبحر يوصلونك تفيا أبانا كفا har hauka hau babur da za a nutse ba tilbani wadda kuma a kogi har jirgin ruwa ga kaya ba mutane a jirgin ruwan kuma ba a nutse ba ya kamata a ce an nutse domin idan ka lura ko dutse yanzu ka ɗauka ka wuba da wani hau tsaya a sama ba in dai ba ɗayan biyu ba ko kana da annabta annabta kuma an rufe ta yanzu da kasumin nubuwa ko kuma kana da hula wata gana a tsakaninka da Allah maɗaukacin sarki amma duk da matsalaka kamar ta dutse ka sa a kai ruwa ya tsaya ba zai tsaya ba sai da yardar Allah ko hatta idza kuntum fil fulki har kuka zamanto kuna cikin kwami asubun shine kwami jirgin ruwa وجرينا بهم بريح طيبة كما في الله ke tafi da jirgin ruwa ba injin ɗin jirgin ruwa da yake cikin jirgin ruwa ba ba haturan da ya jirgin ruwa ba wa jarana bihim birihin ɗayyibatin muka tafi da jirgin ruwa da wata iska mai daɗin ɗayyibatin iskar da take fara jirgin ita ma iskar daban take yana cikin wannan tafiya wa farhu suna farin ciki ana zaune ana zaune ana jin daɗi ja'a ruhun asifun sai kuma wata iska saɓanin maimakon aisha zubatul hububi da kafin kulle sauƙin kawai ta ta ta gaba wato sa jirgin ya fara tanga tangar kenan wa zama hana rahotu ga iskar tara ga kuma maujul bahar maujul bahar ma'anarsa an martafa min alma'i kenan shine almauju in iska ta taso sai kuma kun farkoji da ruwan kuma ka ga yana juyawa maujul bahar kenan martafa min alma'i min kulli makamin gabas da kudu da arewa jirgin ya fara yawo wa zannu sai a tuzaci an launin ohita bihin za su halaka da Allah awon nan ba kuma tsini ba dabara sai ka bi kowa ta ci mata kama yana neman Allah Allah ka taimake mu Allah ka fitar da mu ko kowa ya sani hukumin da ya sani sai ya karanta eh duk abin da ka sani sai ka karance shi na neman yirgi Allah ya kiyaye saboda tsoro da an Allah ya san kuma shi na lahuddan za su ce tsoro ɗan ubangiji suna tsarkace addinin Allah suna tsarkace ubangiji siran tsuwa su ce la'in an zaita na min hazi wallahi ubangiji ɗan ka tsoratar da mu har daga cikin wannan mahalar da ake ciki لنكونن من الشاكرين أي الموحدين saboda gano ba za su ƙara haɗa Allah da wani ba za su kaɗanta Allah shi kaɗai kasan idan mutum ya ga musiba duk abin da aka ce ba zai ce wani yadda amma idan ya dawo ya nutsu hankalin shi ya cikin shi to kuma sai ya koma in dai ba mai imani kuma wanda Allah ya tsarkake shi ba na'am
بما كنتم تعملون ubangiji maɗaukakin ya ce falamma arjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi haqqin ya ayyuhan nasu innama baghukum ala anfusikum mata'u hayati dunya ثم إلينا مرجعكم وننبئكم بما كنتم تعملون أنا مدحة سيتي ya ce yayin da muka tseratar da su alam ba an jahu yayin da muka tseratar da su suka tabbatar sun zo gaba idan yabghuna fil ardi bighayri haqqin sai kuma su koma shirka sun manta da wancan abin da ya faru ya yawan nasu ya ce ya ku taron mutane inna baghayukum zalincin ku على أنفسكم كم كفر أنت لأن إثمه عليها domin kanku ne zai koma Allah kan baka cuta shi da komai mata'ula ya ci duniya wanda ya dan dadin da rayuwar duniya ta samarka una fiha qalilan za ku dan ji dadi da ita dan kadan summa ilayna marji'ukum ba'da al-maut sanahu za a bayar da ku bayan kun mutu wani nabakun da makuntun ta amaluwan ba ku labarin kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza in ji Allah maɗaukakin sarki na'am إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكلن ويتبعه حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأرض كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل أي صفات الحياة الدنيا صفة نرى الدنيا كما أنك مثل أنزلناه من السماء كما أنك سوكر بشيدة السماء فصل به أرض سبعه ونبات الأرض سبعه سوكر بهم سوف واتو tsarin na ƙasa ya cakuɗa da shi ko a mimma ya akulun nasu wal an'am aka ce wannan tsarin ne wanda mutane za su iya ci wannan kuma ciyawa ce wanda dabbobi ne suke cinta ko babu hannun bakan kenan minan birni wa sha'iri wa gairiha shinkafa ta fito wake ya fito ciyawa kuma ga ta nan kala kala akwai irin su komayya da sauransu in ba buga ya kafa ba za ka san komayya ba ko ɗan bugawa ciyawa ce wala na'amu ko mimma ya'kulu an-nas wal an'am abinda mutane suke ci da dabbobi mutane su ci daga ƙwarar da suka fito daga ƙasa su wace ɗin da shinkafa da sauransu dabbobi kuma su su kuma daga waɗannan ciyawa hatta idza akhadhat al-ardu zukrafa an ruwa ya sauka kana zuwa ka kalli gona ma ta burge ka kafin in ta girin din nan za ga mutum hatta kana ko sa hannu a baya yana nunnunawa ko an ba da ta hannun nabat sun fito tsoron sun yi kyau in ji Allah maɗaukakin sarki wato ban zuba na buga na asali da gona a kan rayuwar duniya sau da su suna kallon aibabakinsu da irin shuke-shuke da suke yi wazan yana da tsoro ɗan kyau gonar wazan na annahum qadiruna alaiha har ma gonar yana ganin kwana su gonar suna ganin suna da iko a kan wannan gonan yadda za su zo su jirgin su kwafi kawo su kai shi gida amfanin gona su amfani da shi a ta yi ana ma ubangiji ce ina au a ta yi ana ma aka ba ina au azabu sai al'amarin mu ya riga ya kan wannan gonan shi ne azabar lailan da dare an da ko da rana فجعلناها حصيدا وبنجد sai muka sa zar'uha wato ƴaƴan da suka fito amfanin gonar ana ce muka sanya su kar mahsud bil manajili wato kamar waɗanda aka wanke su da lauje ka'an kai kamar haka ce lam tagar al'amsi kamar ma ba gonar jiya ko kamar da zama bil'amsi so da an girbe ta ta zamanto ta kwanta wannan kyan da ta take birgewa babu ita yau kuma ji Allah kazalika nufassilul ayat Allah ce haka ne muke gwargwaje alaman wato ne na nuna maka rayuwar duniya ne wannan kuma alaman annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya same shi a cikin wata irin rumfa ta kara iska da ruwa duk suna dukan shi wani kama za ka je ka yi gida ba ya ce annabin Allah ina lokacin zama a gida na sami labarin wani bawan Allah ya ce min ba ba mutu shekara ɗari bakwai nan gaba ba wani shekara ɗari bakwai tabbatar da mutanen zamani suna shekara dubu da kamar fir'auna kaga shekara ɗari shida da ba domin sauran shekara ɗari hudu hamsin ya zama sarki shi rayuwa da bin mutsa da shekara ɗari hudu yana mulki shekara ɗari ba ba rayuwa ɗari ba wannan da sun zai sai Allah Musa ya ce mishi ba ka gama na gani a cikin allunan attaura akwai annaban ƙarshen zamani jama'arsa ba za su wuce shekara 60 ko 70 ba su mutu ya ce sai da cizon ya ce an ka ba ni na zo a zamaninsu in na yi sujjada sai na shekara 70 ban ɗago ba ya ce in dai hanyar sujjada sai na ɗauki gawa shi to mutumin da ya shekara dubu ne a yana ce wannan magana to amma falalar kuma wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi tasu da suke shekara dubu da wani abu saboda wannan al'ummar al'umma ce da ta tara tsanana na yawa amma saboda annabinta sallallahu alaihi wasallam falalar da ba ba don kai ba ba don ne ba ba don aikin ka ba ba don aiki na ba saboda shi annabin al'ummar ne sallallahu alaihi wa sallam kafirancin ya fara da annabin shi shekara ɗari bakwai na rage ya mutu shekara ɗari bakwai sai ka ce shekarun aljanu ka san saurayin aljani sai ka san mai shekara dubu bakwai ɗan saurayin ba ɗan yara bakwai shi kamar mai shekara sha takwas sha tara a cikin mutane mai uruciya ko aljani kenan yaro to wannan al'umma shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin shekara saba'in aikin da mutum zai tara a wannan al'ummar ya fi aikin da mutum zai shekara dubu a wancan al'ummar ya tara ummatun mujrimatun wa rabbun ghafur ummatun muhammadin kenan sallallahu alaihi wasallam hiya afdalul umam ta fi kowace al'umma daraja a wajen Allah annabi ya kwanace mu sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah da Allah ya samu a cikin al'ummar annabi Muhammadu mun gode wa Allah da Allah ya samu cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ta da sauran al'ummar ya ga kaza Allah ce na ya ce na Allah manzon Allah Allah ce shi na al'ummar manzon Allah ne ya ga wannan daraja ya ce ta wannan Allah ce ta al'ummar manzon Allah ne annabi Musa ya ce Allah ni ma ka sa ni cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haka ka bar zuwa miki ba wal azmi yace kabaraka rabbul ayat Allah ce haka muke bayyana ayoyin liƙaumi ya tafakkaru na amma ga mutane masu yin tunani yau mutumin nan da ya shekara dubu ba ba a ma san ina kabarin su yake ba an ga an wuce magana ce ta ƙarace ne to haka Allah ce ce wuce gwada rayuwar duniya da abin da yake cikin duniyan da kuma girma da daraja na rayuwar lafiya da kuma dawwama da yake cikinta Allah bar mu da annabi Muhammad sai ce mu والله يدعو إلى السلام ويهدي من يشاء
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
to ubangiji ya ɗaukaka sarki ya ce wallahu ya du'u ila da ko ubangiji ya ɗaukaka sarki yana kira izuwa ne ila da salam an salamati hiyar jannatu ita ce aljanna shi kuma da wani da ko annabawa ya sa su yi bishara suna bishara da aljanna ya sa su yi gargaɗi kuma suna yin gargaɗi ne da cewa in an ƙi bin Allah a kwanta wa ya rubuta kuma yana shiryen wanda ya gabata ila siratin an ila dinin islami kuma ila siratin mustaqim zuwa hanya ita ce madaidaiciya an gudanar ita ce shiryarsa ubangiji ya haɗa ka sarki yana kiran mutane ila ya du'uru ila dawan salami ko izuwa aljanna shine gida na aminci shine gida na nutsuwa shine gida da mutum zai zauna ba tare da wani wahala ba wa ya zama a sha kuma yana shirya wanda ga dama ila siratin mustaqimin zuwa kuma hanya madaidaiciya dinin islam shine addinin musulunci Allah sa mu kan hanya madaidaiciya kiyaye mu da faɗa da shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam maganganun da ba su dace da shi ba na'am صدق